أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul baqara jiya mun tsaya kan aya ta 186 fadin Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 187 uhilla lakum lailatus siyam Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da shi na'am malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
mm.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ci gaba da bayani da Allah subhanahu wata'ala yake yi mana dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi wadda kuma wannan ayar ita ce aya ta ƙarshe da za ta yi mana bayani akan azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum Allah ya ce an halatta muku a dare rakin azumi an rafathu ila nisa'ikum Allah ya halatta muku saduwa da matanku na aure hunna libasun lakum su matan naku sutura ce gare ku wa antum libasun lahun kuma kuma sutura ce a gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya sani cewa lallai hakika ku din nan kun kasance kuna wato ha'intar kawunanku fataba alaikum Allah sai ya dawo da ku wa afa ankum sannan yayi muku afwa fal'ana daga yanzu Allah ya ce bashiruhunna wato za ku dinga mubashara da su za ku iya saduwa da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta muku wakulu washrabu sannan ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika ta azumi zuwa dare wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da matanku a lokacin da kuke itikafi a cikin masallatai tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin ubangiji ne kada ku kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun kamar haka ne Allah yake ma mutane bayanin ayoyinsa domin su zama masu tsoron Allah to wannan shine ɗaiɗaikun wato fassaran kalma da kalma na wannan ayar wannan ayar malamai sun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne domin canza wa musulmai wani hukunci da ake tafiya da akan azumi a farkon musulunci kamar yadda in ba ku manta ba a baya mun yi bayani cewa a da dokar Allah idan ana azumi shine idan an sha ruwa mutum ya yi bacci kafin ya ci abinci to in ya farka kuma ba shi ba cin abinci sai gobe an sha ruwa saboda haka zai zama ya dauki azumin yau watakila bai sha ruwa ba sannan gobe da asuba ma ba suhur kawai zai kama azumi sannan kuma in azumi ya zo tun daga shigowar ramadan har fitan watan ramadan ta ƙare babu mutum babu shi babu saduwa da iyalinsa kaga wannan hukuncin sai masahabbai nauyi suka kasa ɗauka wannan ya zo ya ce ya rasulallah na ci abinci bayan na yi bacci wannan ya ce ya rasulallah na sadu da matata a daren azumi ko wani abu makamancin haka to shine a malamai suke cewa kamar yadda al'imamu ibn jauzi ya kawo a cikin littafin shi zadul masir fi ilmi tafsir imamul jauzi Allah ta'ala ya mishi rahama ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafathu ya ce sababu nuzuli hadhihi aya dalilin da ya sa aka saukar da wannan ayar anna sahabata kanu idha nama ar-rajulu qabla al-akli wal jima' dokar da aka ba masahabbai a karan farko shine idan mutum yayi bacci kafin ya ci abinci bayan yayi azumi ko kuma yayi bacci kafin ya sadu da iyalinsa hurrima alaihi ila an yufṭir sun zama haram a gare shi har sai washe gari idan ya sha ruwa faja'a shaykhun min al-ansari wa huwa sa'im sai ga wani dattijo daga cikin mutanen Madina ya zo yana azumi ila ahlihi yazo ya samu matarsa faƙala sai ya ce da ita ishuni a zuba min abincin dare zan ci abinci faƙalu sai suka ce sai matansa ta ce naskhanu laka ba'aman ko nusakhinu laka ba'aman bari mu tafasa maka abincin bari mu ɗuma maka abincin fa wada ra'sahu fa nama sai dan gida yana jiran abinci ya dumama kafin abinci ya dumi shi kuma sai ya bacci faja'u bi ta'am sai suka zo da abincin faƙala sai ya ce ƙadukuntu nimtu to gashi ni kuma na riga na yi bacci fa ba ta yi taƙallabu zaharar libaɗini sai ya kwana yana jujjuya ya kasa shiga ya kasa fita ya shiga ya fita ya kasa tsaye ya kasa zaune yana ta kai komo saboda ga yunwa yana ji sannan kuma ya san babu shi babu cin abinci sai gobe in an sha ruwa saboda haka sai ya kwana cikin taraddudi falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu lokacin da gari ya waye sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa to ya rasulullahi ga fa abin da ya faru gashi gashi gashi gashi abin da ya faru fa akhbarahu ya bashi labari yana bashi labarin fa qama umar ibn al-khattab fa qala sai umar dan khattab shi ma sai ya miki sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni aradtu ahli al-laila ni na je ga matata na nemi in kwanta da ita jiya da daddare faƙalat innaha qad namat sai ta ce mu ta riga ta yi bacci ta yi bacci ta farka fa zanantuha ta'tal sai na ɗauka kawai tsokana na take tana wasa ne kawai fa waqa'tuha daga sai na kwanta da ita fa akhbaratni annaha qad namat sai ta gice mun fa da gaske take yi ba wasa take ba fa ta yi bacci فأنزل الله تعالى في عمر بن الخطاب to saboda Umar dan Khattab sai Allah ya saukar da wannan aya uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum Allah sai saukar da wannan gabar cewa an halatta muku saduwa da matan ku cikin watan Ramadan wa anzala Allahu fil ansari shi kuma wancan mutumin Madina sai Allah ya saukar da nashi bangaren wakulu washrabu Allah ya ce ku ci ku sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare ma'ana sai al-fijr ya fito daga kai Umar dan Khattab sanadiyar ka an samu rukhsar yanzu an halatta wa musulmai kwanciya da matar su cikin azumi kai kuma wannan kai ma sanadiyar ka an samu sauki yanzu an halatta wa mutane tun daga faduwar rana har zuwa fitowar al-fijr na washe gari za ku iya ci ku sha har alfijir yake to to da malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa aka saukar da wannan aya illa iyaka kamar yadda malam ya kawo yace waqtalafu fi fi ismi hadha ansari sunan wannan mutumin garin Madina malamai sun yi sabani akai ala arba'ati aqwal akwai maganganu guda hudu na farko suka ce sunan shi Qais ibn Sarma wasu suka ce sunan shi Salmatu ibn Anas wasu ka ce sunan shi abdurrahman ibnu abi laila sannan wasu ka ce sunan shi abu qais ibnu am ibnu umar to almuhim sanin sunan shi ba shine mafi muhimmanci ba wato fahimta da cewa Allah subhanahu wata'ala a karan farko ya hukunta idan azumi ya kai aka kai azumi wanda yayi bacci ko ya tura can dare babu shi ba cin abinci sannan ba saduwa da iyali har sai washe gari idan an sha ruwa to sanadiyar wannan sahabban da Umar dan Khattab da shi wannan sahabin Allah ya saukar da ruksa yace ya dauke dokar saduwa da iyali a watan Ramadan ya kuma dauke dokar rashin cin abinci in dare yayi har sai gari ya waye Allah sai ya dauke wa'annan dokokin da haka Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum Allah yace an halatta muku a cikin kudarerakin watan Ramadan an halatta muku saduwa da iyalinku domin malamai sun ce ma'anan lafazin arrafathu shine aljima' shine abinda malamai suka fassara lafazin arrafath wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da arrafath shine duk abinda namiji ke iya bukata daga wajen mace to rafathu ya shiga ciki inda wannan ma'anan za ta fito maka fili shine fadin Allah ta'ala a can gaba a suratul baqara din da yace al-hajj ashhurun ma'lumat sai ce faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah sai yace wato al-hajj ashhurun ma'lumat wato aikin hajji wasu watanni ne sanannu sai Allah ya ce faman farada fihinna al-hajja duk wanda yayi niyyan zai yi aikin hajji a cikin waɗannan watannin to ga doka daga Allah na farko fala rafatha babu duk wani abin da yake da alaka da wato saduwa da iyali kaga anan zai fito maka da shi fili arrafas dai dau dai nuna maka cewa ashe ya kunshi duk wani abin da namiji ke bukata a wajen mace domin ai mahajjaci ba zai rungume matansa yana cin aikin hajji ba ko yana cin ihrami ba zai sumbanci matarsa yana cin ihramin aikin hajji ba haka duk wani abin da namiji ke bukata a wajen mace wanda yake da alaka da sha'awa to shine abin da ake nufi da arrafas sannan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da manzon Allah ya ce a idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab manzon Allah ya ce idan ranan da ɗayanku yake azumi ya zo mutum yana azumi sai ce fala ya rufus wala ya fusuk wala ya sahab wala ya jihal kaga sai ce fala ya rufus kada ya rafasu to kaga shi kuma wannan zai nuna maka ashe abin da rafasu ke iya ɗauka shi ne saduwa domin ai mai azumi an halatta masa ya yi duk abin da zai da matarsa in ban da saduwa kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rungumi matansa ya sumbance su yana azumi sai dai tace sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku kusa da ya tsaya akan iyakokin da aka tsaye da shi saboda haka a wanda ya san cewa yana da budulwan zuciya da zai iya zarcewa ya wuce inda aka ce ya tsaya kaga wannan shi al'aula a wajensa shine kamewa shi yasa wani yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah mutum zai iya sumbanta matansa yana azumi sai manzo Allah ya ce masa eh sai wani ma zai ce ya rasulullah mutum zai iya sumbanta matansa yana azumi manzo Allah sai ya ce a'a sai sahabbai suka ce ya tambaya ɗaya amsa biyu yace ba ku ga mutanen da suka yi tambayan iri biyu bane wannan danyen matashi ne ya zo yayi tambaya sai aka ce masa a'a saboda akwai mafsada a ciki wannan shi kuma dattijo ne ya tsufa tukub sai ya zo yi tambaya sai aka ce masa e saboda babu matsala shi a haƙƙinsa to saboda haka wannan shine abin da ake nufi da arrafas Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku wato a saduwa da iyalinku a cikin daren watan ramadana Allah ya ce hunna libasul lakum su matanku sutura ce a gare ku wa antum libasul lahun kuma ku din ma sutura ce a gare su ku rufin asirin su ne su ma rufin asirin ku ne malamai suka ce al-libas anan yana nufin as-sakar shine nutsuwa da kwanciyar hankali kuna samu a wajen mata sannan su ma matan ku suna samu a wajen ku za ku kwantar musu da hankali sannan kuma su kwantar muku da hankali su ma ku kwantar musu da hankali su kwantar muku da hankali ku taru ku rufa ma juna asiri hunna libasul lakum wa antum libasul lahun akwai bukatunka wadda kai ba za ka iya cike su ba ita ma akwai bukatunta wadda ita ba za ta iya cike su a kanta ba daga sai ku haɗu bukatunka kai da ba za ka iya ba to Allah ya bata gurbin da za ta iya cikewa bukatunta ita da ba za ta iya ba kai Allah ya baka gurbin da za ka iya cikewa daga sai ku cike ma juna guraben da suka rage a wanda kowa ba zai iya cike ma kansa ba shine ma'anan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna shine as-sakan al-libas sutura kenan shi yasa Allah yake cewa a kamar yadda yake cewa waja'alnal layla libasan mun sanya muku dare ya zama sutura in an ce dare ya zama sutura daren kayan sawa yake zama wa mutane ba kayan sawa yake zama ba amma dai almuhim shine dare akwai rufin asiri a cikinsa abinda za ka iya yi cikin dare da rana ba za ka iya ba ba za ka iya ba akwai wani bawan Allah da na taba gamuwa da shi abokina ne da daddare yana tafiya sai surutu yake shi kaɗai ya ce masa ya kai ɗai kana tafiya kana ta magana ya ce lissafi ne yake ta yi ta yi ta kwace daga zuciya ta iso baki ce amma dai kasan inda da rana ne ba zai iya haka ba inda da rana ne ba zai yi ba yana tafiya yana magana kaga da rana ba zai yi ba amma da daddare zai yana tafiya yana ta maganarsa ba ma wanda ya san yayi eh kaga wannan dare sutura kenan dare sutura ne yanzu in ka bi in ka koma baya da lokacin ana kwanciyar hankali ba tsoron yan sara suka ba tsoron yan daba ba tsoron yan kwacen waya ba tsoron yan kaza in ka bi kofar gidajen mutane zaka samu da daddare kowa ya zo ya shimfida tabarma wani ma daga shi sai ya shara yana zaune wani ma ya kwanta ya bararraje yana shan iska saboda dare sutura ne amma yanzu kaga ga daren sutura ne amma tunda babu kwanciyar hankali da an yi sallan isha kowa ya kulle kofar gida eh Allah ya sassauta mana da haka Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Allah ya ce su mata wato sutura ce gare ku sannan kuma kuɗin ma sutura ce gare su Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum hakika Allah ya sani cewa kuɗin kun kasance kuna ha'intan kawunanku biltikabi ma hurima alaikum ta hanyar da kuke yin abin da aka haramta muku domin ka ha'inci kanka ka cuci kanka idan ka aikata abin da Allah subhanahu wataala ya haramta maka da ka Allah ya ce to Allah ya sani cewa kuna ha'intan kanku kuna zaluntan kawunanku ta hanyar da kuke yin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta muku kamar yadda Sheikh Uthaymeen yace ai tukhadi'un tukhadi'unaha bi ityanihinna bi haythu la tasbirun kuna ha'intan kawunan ku ta hanyar kuna zakkewa matanku ba kwa iya hakuri yace wazahiru wallahu a'lam anna hadha al-ikhtiyana yakunu bi kauni al-insani yufti nafsahu bi anna hadha al-amra hayy yace abinda zamu fahimta anan shine wallahu a'lam shine mutun ne zai ba mu kanshi fatawa ya ce e abin haram ne amma dai haramcin mai sauki ne ai haramcin mai sauki ne au bi annahu sara fi halin la tahrumu alaihi zawjatuhu wa ma ashbaha zalika ko kuma ya dinga jin ransa cewa ai yanzu yana cikin wani irin yanayi ne da matan ma bata haramta gare shi ba bayan kuma a dadin haramun ne gare shi kasan akwai akwai mutanen da idan an ce kaza ba kyau wani ma zai tambaya tukunna haram ne ko makaruhi ne an ce makaruhi ne ne ce to ba damuwa zai aikata to an ce haram ne ma wani ya zai tambaya haramcin babban haramci ne ko karamin haramci saboda wasa da Allah ta wasa da addinin Allah amma abubuwa da yawa zaka samu wallahi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kana kuna daukan shi a matsayin ba komai bane amma a wajen Allah babban al'amari Allah ya kiyaye haka Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum hakika Allah ya sani cewa kun kasance kuna ha'intan kawunanku ta hanyar kuna zakke mu abinda Allah subhanahu wataala ya haramta muku wannan yana nuna mana duk abinda Allah ya haramta in mutum ya aikata to bai cuci kowa ba in ba kansa ba kansa zai iya cuta bai cuci kowa ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce fataba alaikum sai Allah ya dawo da ku anan lafazin at-tauba da tazo anan malamai sun ce shine ma'anan ar-raj'atu maimakon fataba alaikum a ce Allah ya karba tuban ku sai ce faraja'a bikum Allah sai ya dawo da ku daga wancan hukunci mai wahalar bi zuwa wannan hukunci mai sauki din mun fahimta ku Allah ya dawo da ku da kuna kan hukunci mai tsanani mai wahala to yanzu Allah ya dawo da ku tunda kun kasa tunda kun gaza dama Allah ya sani cewa khuliqal insanu da'ifa shi dan adam an halice shi ne yana da rauni yana da rauni ba ba zai iya kawo duk abin da aka ce ya kawo 100 bisa 100 ba sannan abin da aka ce kar ya je to wani ba zai iya kiyaye zuwa 100 bisa 100 ba mun fahimta ko tare da cewa ka'ida ita ce in an ce ka yi to nan za ka yi iya gwargwadon iyawanka amma an ce ka bari to ba cewa za ka yi zan bari iya gwargwadon iyawana ba gaba ɗaya ake bari ba a ma nisan ba a ma kusantansa shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amaltukum bihi fa atu minhu mastata'tum wa ma amaltakum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu duk abinda na umarce ku da shi nace ku yi kaza to ku yi iya iyawanku amma abinda dunna ana ku to wannan nisantar sa ake gaba daya ba cewa ake yi zamu yi kokarin dai zinan nan dai zamu dan yi kokarin dai na ya gulgulun yawon ba ba zamu yi ba ake cewa ba za mu kusance ta ba din kaga duk abin da yake irin wannan zaka ji Allah yana cewa kar ku kusanta kar ku kusanta kar ku kusanta Allah ya tsare mu daka yace alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum Allah sai ya dawo da ku daga wancan hukuncin in kana so ka fahimci wannan sai ka koma suratul muzammil da Allah yayi bayani akan qiyamul layli inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar sai ce alima allan tuhsuhu fataba alaykum Allah ya sani cewa in yace wato ku shafe duka dare kuna sallah kullun da daddare sai ka yi sallah Allah ce ba za ku iya kiyayewa ba sai ce fataba alaikum to Allah sai ya dawo da ku daga wancan hukuncin da kuke kai da kuka dawo zuwa sabon hukunci alima lam tuhsu fataba alaikum da ka faqra'u ma tayassara min alquran ku tashi da daddare ku yi sallah ku karanta daidai abin da ya samu na alqurani kaga shine ma'anan fataba alaikum kenan Allah sai ya dawo da ku daga wancan hukuncin sannan sai ya ce wa afa ankum Allah ya yafe muku kaga abu biyu akai yanzu an shafe hukuncin don abin da za ku tunkara a gaba sannan wanda kuka yi a baya na kasa tsayuwa akan hukuncin Allah shi kuma an yafe an yafe muku wa fa anku to kaga wannan malam zai ƙara nuna mana wani abu daraja da matsayi irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbacin tofin alatsi ne da nisantar rahamar Allah ga duk mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa ayu sahabi na ma yayi kaza yayi kaza yayi kaza eh shi yasa a ibn al-jawzi Allah ta'ala ya mishi rahama da yi bayani akan darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to akwai wanda zaka samu zai zo ya ce mai Umar dan Khattab yayi kaza wani yayi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza sai ce to rashin lissafin da mai wannan tunanin yake da shi shine laifin nan faɗin ma sun yi ma Allah suka yi to shi kuma aljannan nan ita aljannan nan ta Allah ce to Allah da aka yi ma laifin shi ke da aljannan sai ce ya yafe musu ya ba su aljanna to kai kuma naka awanni kai naka awanni daga kai yanzu abin da ake bukata tukunna kai ka fara addu'a Allah ya sa ka tsira tukunna su kan sun riga sun wuce Allah ma ya gaya mana baka zama mumini cikakke sai ka yi ka zama mai masahabai addu'a dan ka bi Qur'ani duk duniya mutanen kirke mutum uku ne na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina su ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون kaga wannan bangaren farko kenan na biyu sune mutanen Madina da suka tarbi sahabban manzon Allah wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wannan sune na biyu to na uku shine mu da muka zo ƙarshen zamani muke iya shiga ciki to in baka cin wannan na uku to kai ka cire kanka daga cikin yan aljanna su ne wallazina ja'u min ba'dihim kaga Allah ya ce waɗanda suka biyo bayan su a zuwa duniya a bayan su kake a shiga musulunci a bayan su kake to ya za a yi ka shiga cikin mutanen kirki sai Allah ya ce yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kace Allah ka gafarta mana da kuma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani karan farko sune sahabbai sune karan farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sune waɗanda suka bi annabi allazina taba'uhu fi sa'atil usra wanda suka bi shi a lokacin kunci da wahala sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tafiyan kilomita dubu akan abun hawa akan doki wani ma wani tafiyar ma a kafa za a yi ta dan su tallan musulunci shi yasa Allah ya ya nuna mana darajojin sahabbai a ayoyi da yawa cikin Qur'ani misali da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wannan ayar kadai ta nuna mana darajar sahabbai har guda biyar Allah ya ce laqad radiyallahu hakika Allah ya yadda da kaga martaban farko kenan Allah ya yadda da su anil mu'minina game da mu'minan nan Allah ya ba su shaidan cewa su din masu imani ne iz yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya ba wanda ya samu darajar yayi ma manzon Allah mubaya'a mubasharatan in ba sahabbai ba sai sahabbai to me yiwa wani zai iya cewa ai bayan an yi wannan bai'atul ridwan din wasu daga cikinsu sun zo sun lalace sai Allah ya ce fa aliman ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu in ma wani zai lalace a cikinsu Allah ya sani duk da haka yace ya yarda da shi kenan wannan ya nuna mana ba wani a cikinsu da zai lalace Allah ya ce fa anzalas sakinata alaihim Allah da kansa ya saukar da nutsuwa a gare su wa asabahum fathan qariba sannan kuma Allah ya saka musu da wani budi makusanci akai fatuhu makka saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jallayi ne da ba a tsallakewa ba a tsallake mutuncin su annabi sallallahu alaihi wasallama dafar karshen rayuwarsa yana tara sahabbansa yana daga hannu a cikin sahabbansa yana Allah Allah fi ashabi yana ci jama'a ina jan kunnen ku don Allah ku tsare min mutuncin sahabbaina ku tsare min mutuncin sahabbaina manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi kada wani a cikin ku ya zage sahabbaina Umar ɗan Khattab fa da shi da Abubakar Siddiq suka samu rigima. Umar ɗan Khattab yayi fushi. Sayyidina Abubakar ya bi shi gida ya ba shi hakuri bai saurare shi ba. Ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun samu matsala da Umar gashi gashi kaza kaza ya faru amma ya iya saurare ni. Bayan Umar ɗan Khattab ya samu a zuciyarsa ta yi sanyi sai taso ya zo gidan Abubakar bai same shi ba aka ce yana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya je ya same shi yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yanzu aboki na wanda ya bani sanda aka hana ni wanda ya imani da ni sanda aka kafirce mu wanda ya taimake ni sanda kowa ya watsi da ni ba ku bar ni ba shi din ma ba za ku bar min shi ba wannan fa na biyu ne ya taba na daya aka nuna mai bai daidai ba to ballanta na kai na miliyan dubu dukansu sahabbai ne ba amma ɗaya ya taba ɗaya aka nuna mai kai wannan fa a gaba da kai yake a cikin sahabantakan ma ya rigaye ka to ballantana kuma kai wanda ba an ce a jero sunaye a nan ka fito kai wanda ba ma lissafi da kai kawai mutum ya zo ya tsaya ya zo a bayan zamani shekara dubu da ɗari hudu tsakanin sa da sahabban ya tsaya wai Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani haka mu musulmai tsakaninmu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu iya abin da ke tsakaninmu da su ke duk abin da zaka ce ai an samu rigima da fada tsakanin nan bangaren da nan bangaren shi alfitnatu bainas sahaba fitina tsakanin sahabbai ko fada ne tsakanin uwa da uba kai da ka shigo kaga uwa da uba suna fada babanka da mamanka suna fada wa da ka goyi baya a cikin su wa da ka zaga a cikin su ba komawa gefe za ka yi kai addu'a Allah ya sulhunta ba ko za ka fito waje ne kana magana ai Allah ya tsine wa mamana tana fada da babana ko Allah ya tsine wa babana yana fada da mam baka ma so ma a ji rigimar to yadda kake kokarin rufe rigima tsakanin mamanka da babanka baka so a ji to haka ake so ka rufe rigima tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ake cewa kufu amma shajara bainahum duk abin da ya faru tsakanin su ko ku kama baki ku shiru ku shiru shi yasa in ba bukata na tarihi ba ba a karanta rigiman da ya faru tsakanin sahabbai ba a maida wannan ya zama abin karantawa kullun a karanta kullun a karanta kullun a karanta wannan munafunci zai shiga zuciyarka sai dai in bukata ta karatu ta biyo ta kai to sai a karanta a wuce amma a maida shi abin karantawa yau a faɗa gobe a faɗa jibi a faɗa yanzu nan munafunci zai shiga zuciyarka wannan shi yasa ai a wancan ayoyin na suratul hashiri bayan Allah ya gama jero an sahabbai yan makka da yan madina da yawan da suka biyo bayan su masu yi musu addu'a a gaba sai kawo alamtara ilal ladina nafaqu sai ya kawo munafikai dan wannan ya nuna maka in dai baka cikin wancan uku to munafiki ne kai in dai ba za ka yi masabai addu'a ba wancan biyun farkon dai ka san ya riga ya kubuce maka zama cikin muhajirai da ansar wannan ya riga ya kubuce maka har abada ba za ka taba samun wannan ba amma zama cikin class na uku masu yi musu addu'a wannan za ka iya fadawa ciki Allah shi kare da a gare su da haka Allah ya ce fataba alaikum wa afa ankum Allah ya yafe muku Allah ya yafe muku Allahu akbar Allah ka kare da a gare su Allah ya ce fal'ana da haka Allah ya ce to yanzu daga yanzu wannan fa'un din harful abaf ne an yi abafin wannan maganan da maganan da ta wuce a baya Allah ya ce to daga yanzu bashiruhunna ai ba da tahrim bayan da an haramta muku yanzu kuma an yafe muku an canza hukuncin to bashiruhunna almubashara malamai suka ce shine aljima shine saduwa tsakanin mata da miji to sai Allah ya ce to bashiruhunna ku sadu da su wabtagu ma kataballahu lakum sannan ku nemi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta muku ai iqlubu ma qaddara Allahu lakum min alwalad ku nemi abin da Allah ya rubu ya kaddara muku za ku samu na haihuwan ƴaƴa kaga shi da ma wannan ana samun shi ne ta hanyar saduwa to Allah ya ce to ku sadu da matanku sannan kuma ku roki Allah madaukakin sarki ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na arzikin ƴaƴa fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu to wasu malamai sun ce ma'anan ma kataballahu lakum a suka ce ma'anansa shine annal ladhi kutiba lahumur rukhsa annal ladhi kutiba lahumur rukhsa wadanda aka rubuta musu saukin annal ladhi kataba lahumur rukhsa Allah Allah madaukakin sarki da ya rubuta muku sauki to ku nemi yaddan Allah subhanahu wataala sannan wasu malamai suka ce wabtahu ma kataballahu lakum shine lailatul qadr shine lailatul qadri ku zage dantse wajen neman lailatul qadri abinda Allah ya rubuta muku ne lailatul qadri da ake samu a wutar Ramadan to ku neme shi wasu daga cikin malamai suka ce annahul qur'an shine alqur'ani ma'anan sa zai zama shine ittabi'ul qur'an ku bi alqur'ani ku bi dokokin alqur'ani ku sadu da matanku sannan kuma ku bi dokan qur'ani kada ku wuce iyakar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsaida ku Allah sai ya ce to wa kulu washrabu Allah ya ce ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr har sai farin zari ya bayyana muku daga bakin zari na al fajr adiyu bin hatim Allah shi kare da a gare shi yace lamma nazalat hadhihi al aya lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yace amittu ila aqalaini abyad wa aswad sai na je na nemo zari guda biyu da fari da baki faj'altuhuma tahta wisadati sai na daga filona sai na saka zaren a kasan filona faj'altu aqumu bil layli wala astabinu al aswad min al abyad sai zamana in na tashi da daddare zan yi suhur to bana gane farin zaren da bakin zaren daka tunda Allah ya ce ku ci ku sha sai kun bambance wanne ne farin zare wanne ne bakin zare ko to shi sai amfani da gundarin larabcin sai ɗauko farin zare da bakin zare sa a ƙasan filo in ya tashi yana suwur sai daga filo in ya ga bai gane fari da baki ba sai ci gaba da cin abinci har sai gari ya yi tarwal ya gane ya ce falamma asbahtu lokacin da gari ya waye gadautu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na je na samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na bashi labari fa dhahika manzo Allah ya yi dariya ya ce oh Allah sarki waƙala manzala sai ce in kana wisa in kana wisa daga idan la'arib inna ma za ka bayadun nahari min sawadin lai ce kai ake ne baka gane ba abinda ake nufi shine har sai hasken wuni na alfijir ya bayyana daga duhun dare shine abinda ake nufi ana cikin duhun dare sai hasken alfijir ya bayyana kaga ga duhun dare ga kuma hasken alfijir shine hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr sahal ibn sa'ad Allah ta'ala ya kare da gare shi yace lokacin da wannan ayan ta sauka bangare farko ne ya sauka hatta ya tabayyin lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi iya inda aka fara saukarwa kenan to shi yasa sahabbai da yawa sai suka yi amfani da wannan tunanin to da suka dinga zuwa suna tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi gashi gashi shine sai aka saukar da cikotan min alfajr aka ce to abinda ake nufi shine sai alfijir ya bayyana to anan malamai sai suka ce abinda za a yi ayan za ta dauki bangare biyu kamar wannan shine bangaren farko da muka ji bangare na biyu shine da Allah ya ce fal'ana bashiruhunna wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr za a hada biyu kaga Allah ya ce ku ci ku sha har sai alfijir ya bayyana misali to sai a dauko wancan fal'ana bashiruhunna daga yanzu ku sadu da matanku sannan wakulu washrabu ku ci ku sha har alfijir ya bayyana kaga hukunci an canza hukunci akan abu guda uku kenan za ku iya ci za ku iya sha za kuma ku iya saduwa da iyalanku har zuwa lokacin da alfijir zai keto muna fahimta ku saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika ta azumin ku zuwa dare shine faduwar rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati shamsu faqad afdara as-sa'im manzo Allah ya ce in dare ya fuskanto ta nan ta gabar wuni ya juya ta ta yamma rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa ma'ana da aka ce minan laili ba ana nufin sai dare ya tura ba daga rana ta fadi to dare ya shigo saboda haka za a sha ruwa mm daga shi yasa annabi ya ce rana tana fadi faqad afdara sa'im mai azumi ya sha ruwa sawa'un ya je ya sha ruwan ko bai sha ruwan bare an dai tsaya da bada ladan azumi an dakata da bada ladan azumi to anan tambaya Allah ya ce ku ci ku sha har sai alfijir ya bayyana muku to ina hukuncin mutumin da yayi shakka game da fitowar alfijir yana tunanin shin alfijir ya fito ko bai fito ba Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akan cewa annahu la yad'u as-sahur zai ci gaba da cin abincinsa har sai ya samu yaqini cewa alfijir ya keto kafin ya bari Imam Malik Allah ya mishi rahama yace akrahu lahu an ya'kula idha shakka fi dulu'il fajr yace ni a wajena makaruhi ne mutum ya ci abinci in yana shakkan fitowar alfijir yana shakka fa in akala fa alaihi al-qada Imam Malik yace in kuma ya ci abinci to zai biya wannan munin imamu shafi'i ya ce lashe a alaihi babu laifi a kansa domin allah cewa hatta ya tabayyana lakum har sai ya bayyana gari ku kaga shakka ta kawo kenan shakka ta kawo kenan ku kwanto ya kawo kenan amma kaga yanzu tunda allah ya kawo mu zamanin da ya taimake mu akwai a na'urori da ake amfani da su domin su tabbatar mana da yaushe ne lokacin sallah yake fito yake yake shigowa ga nan applications da yawa a cikin wayoyinmu ga su nan da yawa a jikin masallatanmu ana likawa kaga yanzu mutum bayi da uzurin ya ce yana shakka ko yana kokonto bayi da wannan uzurin saboda haka dole ne ya neman mu kanshi mafita da haka Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah ya ce kada ku sadu da matanku a lokacin da kuke itikafi a cikin masallatai kaga idan mutum na itikafi dama yayi sallama da matansa to shine anan wasu malamai suka ce almubasharatu anan wasu suka ce aina hal mujama'a shine jima'i haramun ne shine maganan da yawa daga cikin malamai wasu daga cikin malamai suka ce annaha ma dunal jima'i min al-lamsi wal qubla shine duk abin da yake koma bayan jima'i na wato runguma da kuma wato ainihin sumbata tsakanin mutum da, da matarsa a saboda haka wannan na nuna mana kaga za a hada duka biyu kenan idan mutum zai zai itikafi wasu malamai sun ce wala tubashiruhunna anan yana nufin kada ka sadu da matarka wasu malamai suka ce wala tubashiruhunna yana nufin kada wani abu ya haɗa ka da matar na runguma ko na abu domin almubashara shine haɗuwan jiki da jiki haɗuwan fata da fata shine mubashara an yi mubashara kenan ina fatan muna fahimta haka duk abin da zai haɗa ka da mata to sai kai ban kwana da shi lokacin da ka shiga cikin itikafi domin al-itikaf al-arabci yana nufin al-labthu shine zama kenan al-lubth ka zauna a waje shine itikafin aka ce fulanun mu'takifun ala kaza wani ya yana zaune a waje kaza ya zauna ya zauna ya zauna ya lizimci wajen bai tashi ba to a shari'a kuma an ce itikafi abinda ake nufi da shi shine keɓance kai a waje na musamman domin bauta ma Allah subhanahu wata'ala ana yin itikafi ne kuma a masallacin da ake wato ainihin sallah salloli guda biyar wasu malamai suka ce a masallacin ake sallan juma'a a masallacin da ake juma'a ba masallacin hamsu salawati ba domin akwai bukatar mai itikafi zai fita ta masallacin juma'a kaga kuma fita ya bar harabin masallaci yana daga cikin abin da ke rage masa ladan itikafi ko ya lalata shi haka duk da sabanin malamai suna ganin inda ana salloli biyar zai iya yi a masallacin zuwa sallan juma'a lalura ce ta kama don ko yana itikafin ko ba sallah ba in wata lalura ta kama shi dole zai fita ya je dawo misali yanzu yana cikin itikafi sai aka kira shi cewa gidansa ya yi gobara kaga zai fita ko kuma aka ce matarsa tana ɗakin haihuwa an kai ta asibiti zai fita ya je ga matarsa ya je ga awon yanayi take lalura ce sannan kuma ya dawo amma mafi ala shine in mutum zai itikafi to ya samu masallacin juma'a illa iyaka malamai suna cewa mace idan za ta yi itikafi wasu malamai suka ce ita ba dole bane sai ta samu masallacin juma'a ko inda ake taruwan sallan jam'i domin ita jam'i dama ba wajibi bane akanta sallan juma'a amma ba dole bane akanta ba wajibi bane daga in ta samu waje da za ta keɓance kanta inda ba wanda zai ganta za ta zauna kawai ta yi itikafin ta ba za ta fita ba ba za ta yi duk abin da mai itikafi ba ya yi ba ta wannan babu laifi a kanta dan dama manufar cewa masallacin da ake sallolin jam'i shine dan shi namijin ya samu sallar jam'i gaba daya masallacin da ake sallar juma'a domin ya sama sallar juma'a da haka Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sai Allah ya ce tilka hududullah waɗannan iyakokin Allah ne wanda Allah ya gindaya muku dokoki akai sai ya ce fala taqrabuha kada ku kusance su to kaga anan me yasa zaka ga a wani wajajen Allah yana cewa tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketare su nan kuma sai ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su malamai suka ce akwai fa'ida guda biyu na farko galibi inda zaka ji ana cewa tilka hududullahi fala ta'taduha kar ku wuce kar ku ketare to inda aka ce ku yi kaza ne inda ku baka ji an ce fala taqrabuha inda aka ce kada ku yi ne ban san ko mun gane ba to shine aka zo an ce ku yi kaza sai a ce fala ta ta duha ga iya inda aka ce ku tsaya kada ku ketare mun gane ku nan kuma da a ce kada da a ce kada ku yi kaza can an ce ku yi sai aka ce to kar ku ketare kar ku wuce iyaka Mana kada a ce kai 33 ka je kai 70 kaga ka wuce iyaka kada a ce kai guda 100 ka je kai 250 kaga wannan ka wuce iyaka shine sai a ce fala ta ta duha kada ku tsallake inda aka ce ku tsaya nan kuma so ake ka bari gaba daya to sai a ce fala ta karabuha ko kusa da shi karkaje Allah ya samu na fahimta haka ko kusa karkaje inda aka ce kai karka wuce iyaka inda aka ce karka yi to karka ma matsa kusa da shi shine ma'anan fadin mai alari da yace wa kifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya a inda aka ce ya tsaya inda aka umarce shi da kuma inda aka hane shi inda aka umarce shi din to ya tsaya a iya inda aka ce yayi inda aka hane shi kar ya matsa gaba kar ya wuce gaba Allah sai ya ce kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun domin su zama masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da mu dakata akan wannan ayar insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu daura akan aya ta gaba ko kuma mu karasa cire fa'idojin da suka rage akan ayar kafin mu daura akan aya ta gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم